صلوا على النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شيء قبل كراتمنا توصلة الأنام في أن الإمام هو الإمام نكاية الأشعار waƙoƙi wadda malamai suka yi a kan ilimi suna cewa likulli da'in dawa'un yustadabbu bihi illa alhamaqatu ayat man yudayiha akharu siqam alhumqi laysa lahu dawa'un wa dawa aljahl laysa lahu tabib akhar wa man manaha aljuhala ilman ala ahu wa man mana'a almustawjibina faqad zalama لئن كنت محتاجا إلى العلم إنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج آخر وقيمة المرء ما قد كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ina magana ne akan cututtuka cuta akwai wadda ake samun magani akwai wanda ba magani shi ne shi da kulli da'in dawa'un kowane cuta yana da magani yustaqabbu bihi wanda ake yin magani gare shi illal hamaqatu sai dai jahilci jahilci ana kiransa hamaqa wauta ita jahilci a ayat ta gajiyar da man yudawi ha wanda zai maganin ta ba ta da magani sai dai a je makaranta wani ya kara cewa siqamul humqi mura in ne na jahilci ne laisa lahu dawa ba da magani wato wauta in na wauta ne wato mura in na wauta ne bai da magani yana bi mutum da wauta da inda za a gan shi da wautan nan har malamai masu ilimin nafs psychology suna sun yi research akan mutane masu masu wauta wanda ba su warkewa daga tafiya ma kakan gane wautan mutum in kaga kirjin na ci gaba bayan na bi bagazan bagazan haka in ka ga mutum kanshi ya yi kusa da wuya mai gaji to akwai wata in ka ga mutum mai dan guntun kai in ka ga mutum in ya tsaya tsaya haka daga kan shariki ya shafaffe ba wani zunguru a baya to wannan su laraba suna ce da shan ilimin nafs ilimin nafs kuna suna ce psychology ko ilimi ne na ɗabi'a wannan bayan da za ka da shi ko kaga mutum gemu ya tafi har ƙasa har kirji yawa shi ma akwai wauta saboda kwanyansa ne kwanyansa ya yi yawa sai sa gemu ya zazzako to karka tambaya wauta a wannan wani ya ce cuta in na wawanci ne bai da magani kamar yadda cutan jahilci bai da magani sannan mamman manahar johala ilman duk wanda ya ce zai ba jahilai ilimi zai tozarta shi zai tozarta shi kamar ruwan sama ne yana amfani amma in ya jefa kofa in ya jefa ko sai a ta yi a zai bai amfani kowa ba wa mammana al-mustawjibi na faqad zalam wanda duk ya hana masu neman ilimin su samu masu neman wajibta shi ya zalunci la in kunta mutajin ila ilmi wallahi in kana da bukatuwa za ilimi innani ila jahli fi ayin fi ba'd al-ahayin ahwaju ni a sashen wasu lokuta ina bukata zuwa jahilci akwai inda ake neman jahilin ai sukan ce haihuwan wawa ba a so amma akwai ranar shi akwai ranar shi ba alal ahayi ne amma ba kowa ina ake son jahilci ya aiki ba inda aka samu malami ana ce mana mutunci sai ka ga yana ce a yi haƙuri a yi haƙuri amma inda wawa a wurin zai kai duka kaga yana da bukata ana da bukata a wurin wa kimatul mali darajar mutum ma karkana yi sunuhu abinda ya kyautata shi abinda ya iya shi ke ba shi daraja wa jahiluna su ko jahilai a ada'u gaba suke da ahalin ilimi gama abota ilimi saboda mai suna ganin kullum ahalin ilimi kamar ba su wahala suna ci a banza komi ana kawo wasu to allah ne ya yi magana da duniya ya ce duniya bauta ke baiwa ta ce wanda ya mani hidima ki yi mashi hidima wanda ya maki hidima karki bari ya huta karki bar ya huta in dai ke ake mahidima karki bar ya huta idan ko ni ake mahidima ki hutar da mai mun hidima to idan ka sa aikin Allah a gaba sai Allah ya ta turuwa na mahidima in ka sa duniya a gaba in ka tara duk kudin duniya ba za ka huta ba kullum ka je nan ka je nan ka dai tara din mustazaraf wani littafi ne ya ma nasu ya zo a nasi قال علي كرم الله وجهه كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه وكفى بالجهل ليعة أن يتبرأ منه من هو فيه ويغيب إذا نسب إليه علي ألا جرم فسكن ساسينا عليك أنا yace ai ko ba komi ilimi ya ishe ka da ɗaukaka shi ne an yadda ihiman layasinu wanda bai da ilimin ma ya dinga da'awan ilimin inda ba don daukaka ba ai ba zai dangana kan shi ba wa ya farahu idan nusiba ilaihi farin ciki idan an dangana gare shi ko mutum jahili ne ka ce malam sai ka ga yayin murmushi da ka ce ga ta malam sai ya ce murmushi saboda son girman ma da yake bai san yadda abin an tambayi wani sai ce ni ne malam wani to ya isa daukaka ya dinga kaga makan shi abin da bai sani ba wa kafa min jahili ya isa jahilci da jahilci lai'atan tobarta an ya tabarra minhu wanda bai da ilimi ya kukuta ya ce shi ba jahili ba ne in ka ce mutum jahili ko shi jahilin ne a wurin shi ka zage shi zai fushi ran shi ya ɓaci wa ya gadabu zai fushi idan nusiba ilaihi in an danganta jahilci zuwa gare shi qultu sai ne ce in ji shehu ويقدم المتعلم الأهم فالأهم علم كل شيء أفضل من جهله to idan mutum ya zo neman ilimi mai neman sani ya gabatar da wanda ya fi damuwa wanda aka fi so fal'ahamma sannan wanda aka fi so ilimin da aka fi so sanin Allah ka nemi sanin Allah sannan ka nemi sanin shari'ansa dukkan komi komi daga gani to sani shi ya fi jahilcinsa ka san abu ya fi jahilcinsa ko menene in ka gani a duniya inda dama ka san saninsa shi yasa kaga zamanin sahabban maza Allah akwai wani ana ce mashi huzai fatul yamani shi ya zo gaban annabi abin da yake tambaya ya fitina yake ya fitina yake annabi ya bada labarin cewa ranar da ya bar duniya sai na abubakar ya bar duniya sai na umar ya bar duniya usman ya hau za a karya kofar fitina to shi kullum ya zo gaba annabi zai ce ya fitinan take ya rasulullah sai aka tambaye shi haba ko da tunani ko wannan da mai alkhairi kai kana tambaye sharri ya ce to in ban san ta ba ya zan guje ta ai sai na san ta in guje ta to ashe komi kenan hatta abin sharrin ba an ce kai ba ka dan dosana ka san meye shi meye makamansa idan kai sai ka guje shi ya zuwa cikin littafin bidayat wa nihaya ma nasuhu qalil waqil yace amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaid ibn sabit zaid dan sabit wanda su suka tara alqur'ani annabi ya hore shi an ya ta'allama ya nemi sanin kitabal yahudi littafin yahudawa boko na zamanin ya ce ka je ka koya saboda musan abin da ake ciki annabi bai da bukata shi allah ke sanar da shi baya karatu baya rubutu ba arabi ma bai rubuta ba balle wannan abu amma kai zai dumnu sabitin ka je ka koyo littafin yahudu don mu samu makama fasabata ya tabbata an nufi sai annahu cewa shi zai dumnu sabitin ta'allamahu ya nemi sanin ya kuma iya a cikin kwana goma sha biyar saboda mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi to kaga akan wannan lokacin ba daidai dai manzon musulmi su kame hannu akan wani ilimi su ce a'a kawai ai wannan la'anna ne ba shiga ka yi ka nisance shi ka san yana za ka yi yau idan ba likitoci a cikin musulmi za a yi banna ko in ba ilimin likitoci a sashen injiniya za a yi banna in ba duk dole a education za a yi banna kai duk wani fanni da aka ce yau babu babu babu musulmi a ciki za a yi banna misali akwai ilimin da suke ce ma science wanda shi wannan ilimin ba maganan Allah a ciki meye kaza meye kaza meye kaza meye kaza to shine wata rana aka samu wani yaron musulmi yana cikin makarantar boko sai wani malami ya dinga nuna masu to ana ce akwai Allah waye gan shi ko kun ga Allah kun san shi kun yi kaza kaza da ya gama sai wani yaron musulmi ya daga hannu ya ce gafata malam kana da hankali ya ce kwarai ko ina da shi ya ce to a nuna mai inda yake ya ce a ya ce ito ba mangan shi wace a shi malam baya da hankali to wai dan musulmi ne fa dan karami Allah ya masa ilhamin wannan da mai haukaci da mai hankali ya an gansu ina aka rage a jikin mara hankali hannun shi irin na mutane kafan shi irin na mutane kan shi irin na mutane jikin shi komai na shi irin na mutane amma hankalin dai Allah ya cire baka san ko muhallin shi ko sai kenan malamin rasa abin da zai to kaga in ba dan musulmi ya samu tarbiya a gida ba Allah ya jefa mishi wannan ilhami to shi sa neman sanin abu ya fi koda da shari a ciki ka nemi saninsa don ka nisance shi bado ta'allam idza ma kunta laysa bi alimin falaysa aqu ilmin kaman huwa jahilu wa inna saghira alqawm mal'un indahu kabiran idza tafad ilayhi almahafil wa inna kabira alqawm in kana jahilan saghiran wa yurdat ilayhi almasail yace ka nemi sani idan baka zamo malami ba idan ma kunta lasta bi alimin falasta akhu ilmin wato ka nemi sani ma'ana kawai in baka da ilimi ka sani mai ilimi bai zamo kamar wanda yake jahili ba hal yasawi Allah daina ya'lamuna walladheena la ya'lamuna Allah ne yake tambaya shin masu ilimi sun yi daidai da wannan basira to ka nema in baka da shi mai jahili bai zama kamar malami ba sannan ka gani mana ka je inna sagirar qaumi karami a cikin mutane alhali karamin nan wal ilmu indahu yana da ilimi zai koma kabirun babba idan talfat alikil muhafilu idan taron jama'a sun kewaye ana son a yi maganar ilimi tun ba shekaru ake ne ba wa fi ilimi sai tashi ita magana ita magana wa ya zama babba shi kuma mai shekaru ina shekaru ya kai shi kasa wa inna kabiral qaumi babban mutane in kana jahilan in ya zama shayahili sagiro zai koma karami in za ruddan ilayhi masailu an kawo masalan addini ana tambaya sai sai ishu sai yaro ya tashi ya gabatar ya gabatar ya zama babban shi ko ya koma dan kankani imam shafi radiyallahu anhu yana cewa wa man fata kutta alimu fi zamanin siba fakabbir alaihi arba'an liwafatihi ومن لم يكن ذل التعلم ساعة تجرأ كأس الظل طول حياته فإن حياة المرء بالعلم يطلق فإن لم يكن الاعتبار بذاته wanda neman sani ya tsere masa wato bai samu yin karatu tun zamanin kuruciya ba fakabir alaihi karba ka daga hannu kai masa kabara hudu na janaza yau ba ce idan ya mutu allahu akbar allahu akbar mutu wa mallam ya zuku wanda bai ɗanɗani zullar ta'allumi ƙasƙanci na neman sani ba sa'atan koda na awa ɗaya to ta jarra ka asar zulla zai kwankwaɗin mu ɗan ƙasƙanci dole ta hayati duk tsawon rayuwarsa fa inna hayatul mar'i bil ilmi rayuwar mutum in dai mutum zai rayu bil ilmi ne da ilimi wattuƙa da tsoron Allah fa in lam yakuna la atibara bi zati idan ba ilimi ba tsoron Allah ba a lura da mutumin ma gaba daya ba mai lura da zatinsa da sauransu amma inda ilimi sai a ta kallon shi a shirewa ne a gaishe shi a bashi a ɗaukaka shi a saurari maganarsa أخريته تعلم يا فتى والعود ردب وجسمك لين والدم مقابل فإن الجهل خابل كل آل وإن العلم رافع كل سابل وحسبك يا فتى شرفا وإذا سقوط الحاضرين وأنت قائم يا فتى يا كي متاشي سوري كنمي سني والعود ردب تن إتاشينا دنيا كامي يبوشي وجسمك لين تنجي كنا توشي كامي يبوشي waɗanmu ɗabi'anka ƙabil mai karɓa ne lokacin da kake da kuruciya zuciyanka da kanka duka suna iya karɓan abu amma tsofa na zuwa shi kenan magana ya ƙare ƙwaƙwalwa ta toshi kai majina ya cika sau da ka duk abin da ya sauka wurin can an jima sai ce da aka yi wa'azin nan mami aka ce amma yanzu inda ƙaramin yaro mai fahimta in ka tashi nan inda fahimta sai ka je an ce kaza an ce kaza an ce kaza zuwa da zuciyar danye ne jikin danye ne bai bushe ba na qala akhar na wahzuka ya fata ana fa inna jala qabil kulli ali shi jahilci yakan saukar da darajar dukkan abin da yake sama wa inna ilma shi ko ilmi rafi wa mai dauka kullu safin duk abin da yake kasa ne wasu buka ya aifata sharafan ya ishe ka ya saurayi ka samu ɗaukaka da buwaya menene shi sukutul hadirina in an taru duk wanda suke nan sai su shiru wa ake sauraro wa an taƙa'in kai kake faɗi ana sauraro ana mamaki to ya ishe ka ɗaukaka imamu ali kalimar allahu wajahu yana cewa la ta samu akhal jahali wa iyaka wa iyahu fa kan min jahilin arda aliman hina akahu يقاس المرء بالمر إذا ما المرء ما شاه كهدو النعل بالنعل إذا ما النعل هذاه وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه وللقلب على القلب دليل حين يلقاه yana cewa kar kai aboki da jahili iyaka ka shaidin ka wa iyaku ka shaidin shi da kakka zauna da shi don fakammin jahilin da yawa jahili yayi aboki da mutumin kirki arda haliman ya halakar da mai haƙuri mai ilimi saboda jahilcinsa ya yi aboka da shi akhahu ya yi yan uwantaka da shi yuqasul mar'u bil murri ana ana kiyasta mutum da da daci idza mal mar'u ma shawo idan mutum yayi tafiya da jahili don har ka sanu daci ne idan aka aje daci kusa da daki ai dacin nan zai zai zai danne abin nan din ka zo wannan alibin na ali kamar yadda takalmi yake da wurin da takalmi kafan takalmi ɗaya ne fi juna idan man na alu hazahu idan idan aka gwama takalmi guda biyu za ka ga daidai da daidai suke haka nan in kai tafiya da jahili za ku zama daidai da daidai ɗabi'an shi zai ja naka ya lalata ka wani shay'i min shay'i mughayisun komi akwai kiyasi ga abu daga abu komi yakan fito daga abu in kaga Allah ma yana ce alhabisatu wal habisuna wal tayyibatu wal tayyibuna tayyibati saboda haka in ka kiyasa in ka zauna da habis sai ka zama habis in ka zauna da tayyib sai ka zama tayyib nam walil qalbi ala qalbi dalilun dalili ya tabbata ga zuciya akan zuciya hina yalqahu yayin da yake gamuwa da shi da in ka zauna da mai hasken zuciya sai zuciya ka yi haske in ka zauna mai dusashen sun zuciya sai zuciyan ka yi dushe idan kana zama da mutum mai ibada ne ko ba ka so wata rana zai sa kai kullum ya tashi kullum ya tashi kullum ya tashi in ka zauna da wanda ba ya yi tun kana ganin laifi in maka yin ba zai ka ci ai ba komai har ka gaba laifi ne وفي العهود المحمدية للإمام الشعراني رضي الله عنه ونلتافي نعهود المحمدية لإمام الشعراني ما نصه أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبجل العلماء والصالحين والأكابر ولو لم يعملوا بعلمهم ونقوم بواجب علمه وحقوقهم وبكل وبكل أمرهم إلى الله تبارك ونكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alkawari da mu alkawari na kowa da kowa daga manzon Allah sha an nubajjilal ulama a magirmama malamai wasalihin mai girman mutanen kirki wal akabira da manya har annabi yana ce albarakatu ma akabirikum walau lam ya'malu bi ilmihim ku ba su yi aiki tsaya mu ba da wajibin ilmihim ilmin su hukukin da hakokin su wani killu amrahum mu dogara al'amarin su ila Allah ta'ala zuwa ga Allah ta'ala wani lokaci zaka ga wani ya tashi yayi ta ibada jahili wani kuma yayi bacci baccin jahilin ne yafi na malami baccin malami yafi na jahili saboda misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rausa samun rayukanku kar ku matsa mata ku ba ta haƙinta sai ka tashi kai raka biyu ka kwanta kai ta bacci can an jima ka tashi kai raka biyu kai ta bacci wannan ko ya kwana sallah to shi wanda ya kwana ma ya san shi wa ya san shi baccin nan da kai ya fi wancan saboda rai ma nafsu kama dayyatuka ranka abin hawanka ne farfuk biha ka rausasa mata ba ce ka dora ma kanka aikin da za ka gaji a kullum ba wani yazo ya ce maza Allah zan yi azumi kullum annabi ce a'a ban yadda ba to zan yi azumi wata shida mar wata annabi ya ce ban yadda ba zan yi sadaka da kuɗi na duka annabi ya ce ban yadda ba zan yi sadaka da rabi ya ce ban yadda ba zan yi sadaka da sulisi ya ce to sulisin da yawa ka bayar sai yana ce masa kai bari ka ji kar ku kallafa mu kanku abinda Allah bai kallafa muku ba ahabbu siyami ila Allah siyamu Dawuda kana yusumu yawman wa yafṭiru yawman wato ashe Allah in ya dora maka abu kai idan in an sa maka abu kai yanda zaka iya to shi wannan mutumin da ya ce ma annabi haka annabi ina da karfi annabi ce na dai gaya maka sai kuma ya tsufa ya tsufa ya shekaru ya ce wayo Allah da na sani da na karbi nasiha manzo Allah kuma a hallabi wajibin haƙoƙin min al-ikram duk wanda ya bata wajibin haƙoƙin su na girmamawa wa tabdili da girmamawa dai bakar khana Allah wa rasulahu ya ha'inci Allah da manzo domin me fa innal ulama anwabu rasulillah malamai na'ibai ne na manzon Allah wa hamalatu shar'ihi su suke dauke da karshen shari'arsa wa khuddamuhu khadiman manzon Allah ne faman istada hana bihim duk wanda ya walakanta su ta'adda zalika ila rasulillahi to wannan ta'adda wato shi walakanta sunan zai guce su har ya kai kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don manzon Allah ya ce wanda yake so ya gani mai gani bai ga malami wanda yake so ya musafa da ni bai gani bai musafa da malami faman jalasa aliman faqad jalasa ni to sai ka ce kai ba ruwanka malami mai na ruwana da shi to shi kar abin ya tsaya kan shi ake tsoro kar ya kai kan mazan Allah don baka bi rumin mazan Allah ba wa zalika in ko ya ta'adda ya kai mazan Allah to ya wuce ma magana rashin ladabi kufrun ne kawai kafirci wa kar mala ila zalika man kafara ya karkata zuwa wancan nan ka wani wanda ya kafirce man kala wanda ya faɗa fi an imamati alami ya dubi rawanin malami ya ce hazihi umaimatun wannan ɗan ƙanƙanin rawa ne wato yana haƙara malamin to wannan ma magana ya ja mashi matsala saboda wato shi ilimi ko ɗan yaya girma gare shi sai ce wannan ɗan ƙanƙanin ɗan ƙanƙanin rawanin tasgirin a amamatu alim bi tasgiri unzur ka dube shi wa fihi a cikinsa ukhidha alaina al-ahadul 'am an karbi alƙawari gare mu na kowa da kowa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah an nukrimal ulama mu girmama malamai wa nujillahum mu ba su girma wa nuwaqqiru mu ƙara musu girma wala nara kar mu ga anna lana qudratan ala mukafa'ati duk abin da kake da shi karka ce zaka iya saka masu ko mutum ya sanar da kai harafi guda ya bi karfinka ka wala ma atainahu jami'a ma namliku da zamu ba su duk abin da mallaka wa qadamnahu ala umra kullahu muka yi musu hidima a rayuwar mu duka wa hadha al-ahd wa anna al-qawari kan akhalla bihi ghalibu talabati al-ilmi galibin masu neman ilimi sun bata da wannan basu damu ba wal muridina da muridai fi dariqi sufiyati a hanyar sofawa al'ana yanzu ka je shehi in ka yi tarbiya wajen shi ya sanar da kai ka tafi kana dare a duniya ka je ka zauna wuri ko labarin shi baka tambaya ko kuna gari daya ka yi sati uku baka je ka gashe shi ba ai ba ta addini ba girmamawa a ciki shi ne shi yake cewa da yawa cikin masu neman ilimi da muridai a hanyar sofawa sun bata wannan al'amari hatta la takadu tara ahadan har za ka iya ganin wani minhum daga cikin su ya kumu bi wajibi haƙƙin mu'allimihi wanda zai tsaya yana ba da wajibin haƙƙin malaminsa a kansa wa haza da'un azimun wannan cuta ce babba fi dini a cikin addini muzinin wanda yake sanarwa bi istihanatil ilimi da walakanta ilimin wa bi amara man amarana kuma yana sanar da mu cewa mun walakanta horon wanda ya hore mu annabi muhammad bi jilalil ulama da gina malamai sallallahu alaihi wasallam fasara ahaduhum sai kaga wani mutum ya zo yaftakhiru ala shehihi shi na shehin shi fahari hai mun kai kaza mun kai kaza ga shehin shi kuma da sanar da shi ne shi ne kai inda ya kaba ta ina ni ko wani hanya ya biya kai can oho yana fahari an shehi hatta sara shekuhu yudahinuhu har da shehun sa yana masa iya zama da mutane yana masa almunuhana wai malikuhu yana masa sai yayi masa zakin baki hatta ya kusa ano don ya zauna a wurinsa sai wace to in abu ya kai haka ba to la ilaha la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ai ba sai an kira ka ba kai ne za ka je kai hidima ka ba shi girma ba wai sai kana da abin bayarwa ba ka azimi girmamawa idan ka girmama ka girmama ilimin ka ne kai ma kana so a girmama ka babu wani abu mai ban mamaki kamar ilimi idan duk abin da kai malamin ka sai an maka in ka mai dariya wani almajirin ka ba sai mai dariya in ka girmama shi sai an girmama ka to shi ne shi ke cewa to abin mamaki sai mutum yana fahari a kan shehinsa shi shehun ya yi da dabarbaru da shi yana mashi magana wani ba na ganin ka kwana biyu kaza ka zai dan sun koyo da kai an karma kalla bai wa kan balagana an imamun nawawi hadisi ya labari ya isma imamun nawawi annahu da'ahu yawman shehuhul kamilu al-irrubi shehinsa cikakki ya kira shi liyakula don ya ci abinci faƙara sai ce ya sai ne ne an zalika ka yafe mini don me fa inna li uzuran shari'iyyan ina da uzuri na shari'a shi sa ba zan tsaya ba fatalaka hu ya bar shi fasa'alahu bani ikhwanihi ma zalika al-uzru sai ɗan uwansa daga cikin ɗalibai suka tambaye shi kai ko malam ya ce ka zo ka ci abinci ka ce wai kana da uzuri me izirinka sai ce a ba kusan uzurin ba a hafu an ta duka ainihin shehi ila lukumatin fana a kuluha wa ana lasho ina jin tsoro kar mu zo cin abinci shehu na ya ga wani wanda yake sun a idon shi kai wani abinci ji zai dauka in riga shi dauka shine uzurin abincin da aka ajiye a gaban muna ci tare to kaga idon mutum na kan abincin in ka gama cin wani zaka ce wancan zan dauka to abinda nake tsoro shi yana dauka ne yana dauka in ya dauka kila idan shi ya ga wani loman yana so ya dauka kada in riga shi dauka in so adabi shi sa kawai nace ina da izini wa kana radiyallahu anhu idza kharaja idan ya fito lil darsi don karatu li ya qara ala shay'i dan yi karatu wurin shay'in sa ya tasaddaqu anhu fi dariqi ya kan sadaqa kamin je wajen shehin shi shi shi shi shi abin nawawi imam nawawi fa kaji yadda shahara a duniya sai ya yi sadaka akan hanya da abin da ya sauka abin da yake cewa allahumma sur anni aiba muallimi allah kar ka nuna mun aibin malami na na je makaranta shi bukatansa har ya yi karatu ya gama ya tashi malam kar allah ya nuna mashi aibin malam hatta la ya ka aini da hu ala da kisatin kada Allah ya nuna min wani abu na na ƙasa a wajensa wala yamnu min zalika anu kada kuma wani ya zo ya sami ya ba ya bani labari cewa malami na ya wani ƙasa wata rana radiyallahu anhu kaga saboda wannan girman ma ya zama yanda ya zama summa min aqalli afati su'i adabika ya akhi sannan shehu shi gaba da cewa yana daga mafi karancin aibobin mummunan ladabi kai dan uwa ma'ashehi tare da shi an naka tuhuramu fawa'idahu sai a hana maka samun fa'idansa ɗayan biyu fa'in ma ya tumuwa an ka bu'ulan bika idan ma ka gina shi zai boye abin da ya kamata ya baka don yaƙi ka wa in ma an na lisanahu yan aƙidu an ilayen mana'i ko ko awa kana karatu in naka ya zo sai baka fassara ya ki baka ma'ana Allah zai kulle bakin ba zai baka ma'anan ba hukubatan fala ta tahassal min kalami ala shi ba za ka tabbata a komi daga zancensa ba ta atamidu alaihi wanda kake dogara gare shi wannan kuma hukubatan laka hukuba ne gare ka din baka girma abin ba Allah ne zai kafe bakin sai baka fasaran kawai ma'anar babu fa idza ja'ahu shakhsun min al-muta'addimina shi dai Imam an-Nawawi idan aga fa idza ja'ahu shakhsun min al-muta'addimina kai mara ladabi kenan idan mai ladabi ya zo masa ma'abuta da shi in dalaka lisanu zai ga hancin shi ya saki sai ta bayani wata rana zaka ji gaban malam ya ce malam yau kaman yau yau malam yana jin nishadi karatun nan ba mun yi ba mu taba jin bayani irin wannan ba to Allah ne ya saki hancin nan akwai mai kyakkyawan niyya a ciki na'am limoli na in dalaka lisanu me zai sa hancin malamin ya saku limoli sidiki saboda wurin gaskiyansa wa adabihi da ladabin ma da shi to fa ulima daga nan ne aka san annahu yammagi da ɗalibi ya kamata ga malami a ɗalibi an yi ɗaliba shekhahu ikhaliba shahu in zai magana da malamin sai bil ijlali da girmamawa wani idanaki da sun koyar da kai wa gallil basari da runza idanu kama yi haɗibul muluka kamar yadda an je gaban sarakuna haka ake da ladabi da lallankwashewa su maƙala وكذلك كان ينبغي له يا كما تغريش أن لا يتزوج امرأة شيئه كريا علماء شيئه سواء كان مطلقة daidai wanda ya sake ta fi hayati a rayuwarsa ne au da ba da mati ko bayan mutuwarsa wa kazalika haka nan la yammagi an yadahu an yasa ala wazifatihi kar ya tafiya ala wazifati bisa ayyukan shi aw khalwatihi ko khalwansa aw baitihi ko ɗakinsa ba'da mautihi bayan mutuwansa ma'ana wurin da yake zama kenan ko wurin da yake khalwa ko ɗakinsa falalan tun yana da ma balle man an hayati wurin rayuwarsa illa li luratin sai din lura shari'atin na shari'a tarjihu wanda take rinjaya alal adabi tare da ladabi ma ashhida da shayi wa kadhalika haka nan la yanbaghi an yasa ahadun bai kamata mutum ɗaya ya tafiya min asabi shehi na daga sabon shehinsa au jiranihi ko makotansa falalan balle ma an auladi fa innal wajiba ala kulli dalibin abin da yake wajibi akan kowane dalibi an ya faza nafsahu ya kare kansa an kulli ma yughayyiru khatiran shehi duk abin da zai sa ya samu canjin tunanin shehinsa a kansa da yawa za ga a to wani kuwa tsakanin na da shi to idan zuciyar malamin kai fara cewa wani tsakani na da shi kuwa kaza to akwai matsala fi gaibatihi a baya nan ogolori da halartar sa unzuru ka zo shi kaga yanzu abubuwan kenan sai ka ga mutum ya samu wuri kaɗan ya ji ya samu wuri ya buɗe ya fi malamin sa cin duniya ko ya buɗe shi ya da ya buɗe menene sauransu ba haka yake bala da bi aka ce shi wani mana magana ne adabu domin shi ladabi shi ne ainihin ruhin ilimi idan ilimi babu ladabi babu komai wannan za ga wani abu wani abu ya taso ga almajiri ya tafi amma kun fane an jima sai ga ya mutu ana son dawwamamme ne daga duniya lahira ka daina ganin cewa ai mu yanzu mun wuce mala ko mu wuce mun ga shayanan mu lokacin idan mun tafi tafiya hatta wanda suka yi karatun qur'ani wajen su suna da rai sai an je an gaishe su da shehi nan haka muke an je wanda ya karatun qur'ani wajen shi bai san komai ba ko ahlari bai iya ba amma za a je a lambashe kafa a gaishe shi saboda me girmama inda aka samu a wannan nan sannan zan kai karatu wajen mutum ahlari kai kaje kai mutum zan ga gaishe ma wuri ko kallon shi ba za ka yi ba ko to saboda haka ba haka abin yake ba sahibul fasan ya yi ruwaya anna lillahi madinatan Allah yana da wani babban birni ta tal'arshi alkarkashin al'arshi min miskin na almiski asfara mai kanshi ala babiha malakun Allah ya aje mala'iku a ƙofin wannan birnin mala'ika yunadi shi ne yake yi cewa kulla yaumin a kowane rana ala man zara aliman faƙar zara an biya'i wanda duk ya ziyarci malami ya ziyarci annabawa na ala man zara an biya'i faƙar zara ne wanda duk ya ziyarci annabawa na ya ziyarce ni ala man zara ni falahul jannatu wanda ya ziyarce ni na aljanna wato wannan aljannan nan na almiskin mai ƙanshi na masu ziyarar malamai ne kaga wani wuri annabi ya ce rahim Allah wal mutazawiruna fiya wal mutajalisuna fiya wal mubadiruna fiya wa qad zarana abi hurayra radiyallahu anhu nabi sallallahu alaihi wasallam kale yace man karrama aliman wanda duk ya girmama malami faqad akrama 70 nabi ya girmama annabi 70 wa man akrama muta'alliman wanda ya girmama mai neman sani shi ma faƙad akarama saba'ina shahidan ya girmama shahidi saba'in wa man habbal ilma wanda ya so ilimi wal ulama a da malamai lam tuktab lahu hadi'atun ba rubuta masu kuskure ruya an yi ruwaya akrimu hamalatal qur'ani faman akramahum faqad akramani wa man akramani faqad akrama Allah wallahu waliyut tawfiq wa huwal hadi bimannihi ila sawa'i dhariq ku girmama mahaddata alqur'ani mahaddata qur'ani ku girmama su annabi ya ce duk wanda ya girmama su fa kan akramani ya girmama ni man akramani wanda ya girmama ni ko fa kan akrama Allah Allah ya girmama Allah wallahu Allah shine wali tawfiki majibancin dacewa wa huwa alhadi shine mai shiryarwa bi mannihi da baiwansa ila sawai da nake zuwa madaidaicin hanya na gani lokacin ya Mm-hmm. lokaci ne eh da saura to eh saura sha bakwai ya sai dai a kara kanan alfasir salis fi adabil muta'allimina ladabobin masu neman sani wal mu'allimina wa karkala fil ibtihash ya faɗa a cikin ibtihaj bin nuru siraj littafi ne ma nasu abin da ya zo nasu inna ɗalibar ilimi shi mai neman ilimi labar da an yana lahofi a wani amurhi shekun minar ta'abi ba makawa ya samu wahala a farkon al'amarinsa wahala don duk abu mai daraja allah bai zai taɓa shi sakaka ba ko abin da ya fi zaƙi shine zuma to ana shan shi da daɗi ba sai an sha harbi ba damino da ya cika zaƙi me yasa ba ya masa yaya a ƙasa ba ko kamin aka yi wurin shi ba sai an cawaya me yasa aka yi masa yayan a can ƙololuwa saboda daɗinsa karka ɗauka abin banza ne me yasa aka samu zuma harbi don ka ɗauka abin zaɓe ne to da zuma da dabino ya kai ilimi zaki to sai ka samu wahala sai ka samu kaskanci sai ka rabu da iyayenka da walakanci sai an kika sai iyayenka sun kika sannan ka san suwa ne duk yaron da aka kai farko a makaranta in aka doke zai ce wallahi baba baya so na shi baya son shi shi a wurin shi makiyin shi ne kawai kuma duk yaron da ya je makaranta da farko shi a baya da maki a duniyar nan irin malami sun haka zai gamu da wahala don manzana sallasar ma da aka ce ikira ya aka yi da shi ya ce ma'ana da ƙare mai faru fa a haka ne fa gaddani hatta balaga minin jihala annabi musa da ya je tafiyar neman sani ba a tina gada ana laƙallaƙe na min sabari na haza na saba duk tafiye tafiyen na yi bai ce ya sha wuya ba to haka kawai sai a ɗora maka ilimin kyauta ko kuma ka lura duk abubuwa ana karyan shi banda ilimi kana iya karyan kuɗi in ka je ka samu wani kai ka arin motar shi ba ka manyan rigunan ka ka samu bonci ka sa a ka je ka ci kasuwan ka kai karya a ce mai kuɗi yaro kana iya ba ko kana iya sa babban riga kai fulafulai inda ba a san ka ba ka je da rawani ka ce ni dan sarki ne duk za ka iya to ka karbi aron ilimi mu gani zai wu a ce ana majalisi can ba na aron ilimin ka in je yi amfani da shi idan ga wani ɗan yaro can na majalisi ba na auren naka ne kadai uba bai iya bada uba na malami ai banza ne uba na malami akwai malamin laisa alfata man ya kolo kana abi lakin alfata man ya kolo ha ana za ba mutum bane ne ce uba na uban kawa ne ai idan kai baka bi uban ba to ka zama ɗaɗa zuci ba ɗa ba to saboda haka shi ilimi babu makawa ne kawai sai ka samu wahala izu bi zalika yadruku kamal al-adabi dan da wahalan ne ake samu cikan ladabi kama kila kai ko ilimin boko na yayan talaka sun fi iyawa fiye da masu kuɗi eh da za su sha waya a makaranta so ko wancan da hidima an kai su a mota an dawo da su a kasa wani wahala ya sha ko bai iya kawai ba sai dai kawai dai yana da kuɗi da ce ya iya kenan a dai a haƙura hakan al'ilmu awwaluhu murrun mazaƙatu lakin na akhirahu ala min al'asali shi ilimi farkonsa ɗanɗanonsa ɗashi ne ɗashi ne lakin na akhirahu amma ƙarshensa ala min al'asali ya fi zuma zaƙi وقال أيضا يريدون إدراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النهل ومتعني دووتا suna nufin su samu ɗaukaka a harha arha a banza kai ba makawa kamin a sha zuma akwai harbi dole shahadi min ibarin da ne wato harbin zuma ya tabbata dole kamin a kai ga zanzu ibn hashim na ansari ya ce wa man yasnabil lil ilmi yasrar bi nairihi ومن يهدم الحسنة يسرا على بذلي ومن لم يذل النفس في ذلك الأولى يسيرا إسدارا طويلا أخاذني دون يجولي يستبر كينا للعلم كإلمي يسفر زي ربنت بليله دساموسا ومن يهدم الحسنة دون يشينا لمن جاكاو ما تقوى to ya zubar Allah da ta yi haƙuri da bayarwa yawan maka bayarwa zai kalle ka ومن لم يذل النفس wanda duk bai kaskantar da kansa a cikin neman daukaka ba shine ilimi yasiran kankanin lokaci ya ishdaran dawira zai rayu tsawon zamani a hazin lima abuci kaskanci imamu shafi yana cewa radiyallahu anhu ma afla fil ilmi ba wanda zai samu rabo a cikin ilimi illa man talaba sai wanda ya neme shi fil qillati a cikin karanci ma'ana an ba kuɗi da yawa in ma wadata aka nemi ilimi an fi samun sa amma da wadata haba wa karkun azlubul irnasa yace ni lokacin da nake neman ilimi in ji imamu shafi'i ba yace wallahi ina neman ilimi abin da yake faruwa ma takaddan da zan yi rubutu yakan gagare ni wa kana la yadlu ahadun hadha ilma bi malin shi wannan ilimi daya mutum daya bai iya neman sa da kuɗi wa izin nafsu da buwarai ni na isa a sai ka kaskantar da kanka to sannan a ce ka nemi shi da ilimin waya kai mu ka samu riba babu walakin man talaba wa duk wanda ya nemi ilimi bi zulun nafsi da kaskantar da rai walikil aishi da kuncin rayuwa wa hidimatul muallimi da hidima wa malami wa tawazu da kankan da kaifin nafsi a cikin rai aflaha ya samu babban rabo Allah ba mu mamara abinda muka karanta muka dace da ba mun nan sun mun zuwa Allah ya gafarta mana nan da mun da ayyukan mu ya fi mana kurakuran ba